بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه درن أصبر درن شاتقوز بوتن شعبان هجران لشكرة دبو آيات دريق داربين دار wanda ya dace da lissafin goma ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020. Wannan shi ne wato darasi na shida na biyar amin wannan shi ne darasi na biyar cikin jerin je waɗannan darussa masu taken mafarki wanda nake gabatarwa daga makarantar Darul Hadith Salafiya Zaria Nigeria makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah sunana Kabiru Abubakar wanda aka fi sani da Asgar Allah ubangiji ya samu dace To a darasi na hudu wanda ya gabata muna tattaunawa akan ladubban bacci da irin addu'o'i da zikirori waɗanda suka tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama mun ambaci wasu daga cikin su da kuma ishara zuwa ga wuraren da ake iya samun su a waɗanda suka saura daga ciki akwai addu'a wadda ya tabbata cewa ana yin ta har ila yau a wurin kwanciya bacci wadda al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa wannan hadisi ne da mun ambaci shi a baya wanda ya magana akan abin nan kwanciya abin nan idan an zo abin nan wajen kwanciya bacci yana cikin wani hadisi da mu ambata afwan yana cikin sunan ta imamu annasai sunan al-kubra duk da yake an yi ta taɓarza game da tabbatarsa a matsayin marfu'i wanda abu hurara yake cewa idan ya zo bacci shi abu hurara shi ne yake addu'a yana cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ya ce duk wanda ya haka ghafara Allahu dhunubahu wa in kana misla zabadil bahari to al-imamu ibn hibban al-bustishi ya sahaha cewa wannan riwaya ce marfu'iya wallahu a'lam da ka babu lafi ana iya karanta ta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yazo kwanciya yakan ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la kafiya lahu wa la mu'wi wannan limamu muslim ya fita da ita a cikin sahidin sa yakan addu'a ya ce Allah muna godiya ya Allah ubangijin da ka kishe mu ka shayar da mu ka wadatar da mu ka ba mu wurin kwanciya mutane da dama ba su da wadatan abin da za su ci ba su da wanda ke jibinta su ba su da wurin kwanciya haka ila yau ya zo daga riwayar abul azhar al-almari wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in yazo kwanciya yakan ce bismillahi wa ba'atu jambi allahumma ghfirli dhanbi waqti shaytani wa fukka rihani waj'al fi waj'al fil nadiyi waja'alni fil nadiyi al'ala Abu Dawud ya fitar da wannan ita wata riwaya kuma daga Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda wanda ke cikin sunan ta Imam Abu Dawud ila yau shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu biwajhikal karim wa kalimatika tammati min sharri ma anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'sama Allahumma la yuhzamu junduka ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك سيدنا علي yace manzo Allah yakan ce Allah ina roƙon tsarinka ina roƙonka da fuskarka mai girma da kalmominka cikakku ka tsare ni daga sharrin duk abin da kake rike da makwarkwadarsa Allah kai kake yaye bakin cikin bashi da bakin cikin watan sabo Allah kai ba a isa a ruguza ko a ci nasara akan rundunarka ba kuma ba a isa a saba alkawarinka ba kuma duk wani mai takama da isa bai da wata isa a gaban ka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ya Allah ina gode maka wannan ma tana daga cikin adoyi Abu Dawud da ya rawaito ta sannan kuma har ila yau barau dan azib ya sake ruwaitowa yana cikin bukhari da muslim da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi idza ataita matja'aka in ka zo wurin baccinka fatawadda wudu'aka lis-salati kai alwala irin ta sallah sannan ka kwanta da damanka sannan ka ce Allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la madja'a wa la manja minka illa ilayka Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta qala annabi yace bayan ka karanta wannan addu'a cewa ya Allah na miƙa fuskata zuwa gare ka na miƙa al'amari na zuwa gare ka na miƙa baya na zuwa gare ka ina mai kwaɗayin ni'imarka da tsoron azabarka ya Allah babu wata matsera sai zuwa gare ka ya Allah na yi imani da littafinka wanda ka sauko da annabinka da ka saukar da kuma annabinka da ka aiko nabi ya ce fa in mitta min lailatika da za ka mutu a wannan daren fa'anta alal fitra ka mutu akan lafiyayyen addini waje alhunna akhira ma ta takallamu bi annabi ya ce wannan ya zama shine ƙarshen maganar da za ka yi kafin kai bacci wannan yana cikin bukhari da muslim to idan mutum biye waɗannan addu'o'i akwai waɗanda kuma su tage za mu zo mu ji kuma wasu zikirorin banda waɗannan to idan dan kuma wannan waɗanda ake yi ne wasu daga cikin zikirorin da ake yi ne kafin a fara bacci idan mutum ya yi bacci kuma sai mafarki ya faru gare shi a cikin baccin idan ya farka to akwai kuma addu'o'in da ake wanda mun faɗi wasu su a baya kaman wato neman tsari ga Allah sau uku da kuma tofi ta hagu da kuma abin nan wato canza makwanci wannan duk suna cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Qatada da kuma hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara masa yadda sannan idan mutum ya farka wato cikin tsoro haka farkawa zaran ya farka to abin da ake so ya fara cewa a'udhu bi kalimatin lahi ta mati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun fa innaha nabi ya ce fa innaha lan tadurra wannan wannan damu ba ta cutar da shi wannan yana cikin sunan ta imamu abu dawuda da kuma al-imamu at-tirmidhi wanda ya hassana hadisin haka al-imamu al-hafiz ibn hajar shi mai hassana hadisin To, idan mutum kuma ya farka cikin dare don yin biyan wata bukata ko yin sallah ko makamantansa ko yin sahur ga wanda zai azumi ko a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan akwai ladubba da ake so nan ma ya kula da su. Daga Ubarsu dan Samit Allah ya ƙara masa yadda yake cewa yake cewa idan mutum ya tashi da annabi ya ce man ta'arra min al-layl wanda ya farka cikin dare فقال سيتي لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله mutum ya faɗi wannan sannan kuma sai ya ce Allahumma gafirli Allah ka gafarta mini au da'a annabi ce kuma duk wata addu'a da mutum yayi ustijiba lahu za a amsa mishi fa in tawabba'a wasalla qubilat salatu in yaje alula yayi sallah kuma za a karbi sallarsa wannan Imam Bukhari ya fitar da shi daga Aisha ita kuma Allah ya kara mata yadda kamar da Abu Dawud ya ruwaito da shi da Ibn Hibban da Hakim Allah ya gafarta musu gaba daya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare yakan ce la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka allahumma zidni ilman wala تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب من الله صلى الله عليه وسلم يكن يوانا الدعاء sannan al-Imamu Abu Dawud ha ila yau da shi da Ibn Majah da al-Imamu Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad suka ruwaito daga hadisin sahabi Mu'az dan Jabal radiyallahu anhu yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa manzon Allah ya kasance yana cewa ma min muslimin yabitu ala zikirin fahiran fa yata'aru min al-layli fa yas'alu Allah khairan min min khairan min ad-dunya wal akhirah illa atahu iyyahu babu wani musulmi da zai tashi ya bacci da tsarki ya waɗannan zikirori ya kwanta bacci sannan kuma sai ya zo ya tashi cikin dare idan ya tashi cikin dare ya roki Allah duk wata bukata ta duniya ko lahira face Allah ya ya ainihin wato amsa mushi Allah ubangiji karɓa mana bukatun mu na alkhairi daga cikin har ila yau akwai akwai kuma ya tabbata ana karanta ƙarshen suratu Ali Imrana idan mutum ya tashi cikin dare ayoyi goma na ƙarshen Ali Imrana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta su yana kuma ya ce a dinga karanta su shine daga faɗin Allah subhanahu wata'ala abin nan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض نعم دقى إن دقى فدن الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومأواهم, ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله يتشي لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنحار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ليؤمنن, بي ليؤمنن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون wannan sune ayoyin ƙarshen suratu ali imrana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su idan ya mike kuma yana yana umarni da a karanta su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Abdul Abbas ya bada labari ya ce annabi yayi bacci har da dare ya raba tsakiya ko kuma kusa da tsakiya kaɗan ko bayan tsakiya kaɗan sannan ya mike ya zauna ya goge idansa don bacci ya sake shi ya tashi ya je sai ya karanta waɗannan ayoyi sannan sai je ci gaba da ibada da haka wannan mustahabbi ne shi ma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karanta su cikin tsakar dare idan an miƙe sai kuma yin aswaki wanda shi ma ya tabbata a sunna daga huzai daga hadisin Huzaifatu dan Yaman da hadisin wanda yake cikin Bukhari da Muslim da kuma hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Abu Dawud ya rawaito da hadisin Abdullah dan Umar wanda ke cikin Musnad Imami Ahmad ibn Hanbal dukkanin su zo da tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin aswaki idan ya mike cikin dare sai kuma yakan wanke fuskarsa idan ya shiga ban daki dan ya yi alura da sauransu yakan yi yakan wanke fuskarsa kamar yadda ainihin wato Ibn Abbas ya ba da labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa kama min al-laili ya ce kaminan laili faƙaza hajjatahu thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma nama sai wanke fuskar sa idan sannan sai koma bacci sannan daga cikin zikirori da ake har ila yau idan an miƙe daga bacci idan gari ya waye ko an tashi da asuba ya tabbata a cikin hadisin Bukhari daga Huzaifatu dan Yaman cewa annabi yana cewa kamar da muka ji a baya Allahumma bismika amutu wa ahya idan ya farka kuma sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ko kuma kamar da zo a cikin riwaya ta Jabir dan Abdullah wadda ke cikin littafin littafin ainihin wato sahih na Ibn Hibbana da wasu littattafai cewa ya kasance idan ya zo bacci annabi yana ba da labari yake cewa idan mutum ya zo bacci shedan da mala'ika suna zuwa wurin mala'ika ya dinga ce mishi ikhtim bi khair ka cika ranarka da alheri shedan ya dinga ce mishi ikhtim da sharri kai ka cika ranarka da sharri idan ya ambaci Allah annabi ya ce idan ya ambaci Allah sai mala'ika ya zo sai Allah ya turo mala'iku su dinga kiyaye shi lafazin ba na manta ba idan na ma fatatil mala'ika ta kala'u fa in kaza dan ya farka sai mala'ikan nan ya ce mishi iftah bi khairin ka bude ranarka da alheri sai shedan din kuma ya ce iftah bi sharrin idan mutum ya ce alhamdulillah allazi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha alhamdulillah alhamdulillah allazi radda alayya nafsi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dawo mini wanda ya dawo mini da raina wa lam yumitha wanda bai ainihin wato kashe ran ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai kuma mutum ya karanta alhamdulillahi in Allah ya musu samatar ada an tazula an tazula wala in zalata in amsaka huma bin adin min ba'di innahu kana haliman ghafura ta cikin suratu fatir kenan to yin wannan to Allah subhanahu wataala zai zai zai bashi dama ya tashi cikin ni'ima da da kuma manzo Allah ya ce inda zai faɗo daga gadon shi ya mutu a wannan daren da ya shiga aljanna to sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance in ya farka daga cikin ladduban da yake amfani da su har ila yau yakan shaƙa ruwa sau uku a cikin bakinsa da hancinsa ya face ko da a sauran alula baya cikawa mutum bai cika wannan ukun to in an tashi alula da za a yi da asuba ko tsakar dare ita wajibi ne a cika mata sannan yakan wanke wannan yana cikin hadisin bukhari da muslim sannan yakan wanke kuma hannunsa a kamar yadda ya ce idan mutum ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa sau uku kafin ya tsoma hannun a cikin ainihin wato ruwa domin shi bai san a ina hannun nasa ya bacci ba ina da kuma ladiri aina badat aina ba ta tedo da yanku bai san a inda hannunsa ya bacci ba to sai kuma a a wani abu kuma yana da ya kamata ambata shine zikirori da ake idan an farka din wanda suke taimakawa wajen a tashi duk wannan zikirorin na tashi alhamdulillah da zai a hayani ba da ma a matin wajen mai suna taimakawa wajen a tashi sannan a can wajen kwanciya tun farko akwai zikiri na ainihin wato karanta ƙula'uzai da falaki da nasi kenan da ƙulhuwa da kuma karanta ayatul kursi mun ji a baya da kuma karanta ainihin wato ƙarshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa wanda ya karanta waɗannan a cikin dare sannan ya kwanta bacci kafa tahu waɗannan ayoyi guda biyu sun isar masa insha Allah waɗannan duka mun ka kawo su a gurguje ina ba ƴan uwa haƙuri da uzurin cewa wanda yake so ya same su samu mai kyau sai nemi littattafai waɗanda suka zo akan irin wannan babi littafi mafi kusanci da zaka iya samu shine ɗan ƙanƙanin littafin nan na addu'a mai suna Hisnul Muslim wanda littafi ne mai albarka ƙwarai da gaske na malam Qahtani Allah ubangiji ya gafarta mishi a zamanance ana iya samun shi daga application store na Google ko na iPhone ko na wane ne inda ake ciro ire-iren waɗannan application zaka iya ciro shi na larabcinsa ko kuma ka ciro shi ki ciro shi na na Ingilishi ma idan idan mutum yana so wanda dukkanin addu'o'in nan da wasu ma wanda ba a bata ba akwai su. Lak da mutum zai kwanta bacci sai ya buɗe ya karanta. Isan da mutum zai ainihin addu'a ko azkar na safe ya buɗe ya karanta in bai haddace ba. Idan na yamma ne ya buɗe ya karanta. A hankali a hankali mutum yana karantawa yana haddacewa. Idan wannan bai samu ba babu laifi a samu wani littafi da ya tsaya matsayinsa. Kuma suna nan da yawa burjik amma wannan shine wanda ya fi kusa da mutane kuma wanda gwargwadon hali hadisan fiye da kashi casa'in bisa ɗari ɗinsu ingantattu ne banda waɗannan addu'o'i na bacci ko na farkawa ko na safe ko na yamma akwai addu'o'i daban-daban na kusan duk wata munasaba ta rayuwar bayi waɗanda bai kamata a ce musulmi yana wasa da su ba baya ambatan Allah baya zikiri ya zama ainihin wato abin nan haka cikin kasala ko abin nan ko rashin ko rashin ɗaukar abubuwa da muhimmanci ba sannan kuma abin da ya sa muka kawo waɗannan abubuwa a nan shine saboda waɗannan zikirori da mutum ya yi su ko wasu daga cikinsu wasu ba'ali daga cikinsu suna taimaka mutum ya yi bacci lafiyayye shedanun da suke ƙoƙarin su zo su kawo mutum damuwa ko su tafi su je su ɗauko wata tarka-tarka su zo su saka wa mutum su dinga sa shi yana mummunan mafarki to Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa da ikonsa yakan kare bawa daga irin wannan yanayi idan yana waɗannan addu'o'i kamar yadda baya ga wannan Allah subhanahu ta'ala zai kare mutum daga wasu sharroyin damuwa sannan in kun kula da kyau yawan masu albarka a cikin addu'o'in akwai abubuwa da dama na falala wanda suke goyin beyond bacci din neman falala Allah neman gafararsa neman abin nan rahamarsa cikawa da imani karban ayyuka ga sunan fa'idoji iri daban-daban waɗanda ya subhanallah ba za su kirgu ba domin dama dukkan lafuza na addu'o'in manzara sa islama da sauran manzanin shi haka suke da irin wannan gwaɗi na jawami'ul kalimi don haka ina yi wa kaina nasiha da sauran yan uwa waɗanda za su faru waɗannan kasusuwa cewa mu yi ƙoƙari mu kiyaye yin waɗannan zikirori jama'a mu ƙoƙari mu sada kanmu da alkhairin da ke cikin su zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ingantattu ne shi sa na takaito akan ciro mana su daga littafai na hadisi wanda suke ingantattu galibin su cikin Bukhari da Muslim wanda duk wani musulmi baya wanda ya san abin da yake yi ko wanda ya rike cikin lafiyayyen fitararsa ta addini baya da wani shakku game da abin da ke cikin waɗannan littafai da ingancinsa da nagartarsa da dacewarsa da dukkanin waɗannan yanayi Allah ubangiji subhanahu wataala ya bamu dacewa to kamar yadda na ambata yan uwa masu albarka waɗannan su ne ladubba waɗanda ake kula da su a wurin bacci tun daga kan abin da ya kamata mutum ya wajen shimfiɗarsa da irin yadda ya kamata ya kwanta da makamancinsu. Wani abu da ban ambata ba shi ne kwanciya tsirara. Akwai mutane da suke da al'ada na su kwanta babu sutura a jikinsu. Wannan ya saba wa sunna ta manzala su ya saba wa fitra ta ɗan adam. mutum ya kwanta zindir kamar yadda irin da bawashi ke cewa haihuwa ƙoshi galibi mata sun fi irin wannan ɗabi'a musamman waɗanda suke ganin ko suna jin zafi ko suna jin isa ta 'yan matanci ko menene wannan duka ba daidai ba ne yana ba shaidanun aljanu dama su ga tsaraicin mutum kuma dama tsaraicin sau'a ne abu mummunan abu ne ba abin bayyanawa ba ne da aka daina a bar yin haka amma dai babu laifi in an saka sutura wata ke sutura wanda ake ce kayan bacci wanda suke suna da marasa nauyi ne ko ba masu abin nan damuwa ne sosai ba babu laifi na an yi amfani da su a cikin ɗakunan da suke katangaggu ɗakuna ne wanda babu wani mutum wanda ba muharrami ba da zai iya Uh, wanda ba mijinta ba wanda zai iya kaiwa ga ganta ko makamanta haka babu laifi dan saka waɗannan amma dai zikidir zindir a to wannan bai dace da tarbiyyar musulunci ba bai dace da kyakkyawar al'ada ba ina fata uh, mun fahimci wannan insha Allah to abinda ya rage a nan gaba shine uh, bayani akan wato wato kamar yadda na ambata abinda ya saura shine zamu karasa wannan lokaci da bayani akan shin meye magana game da cewa fassarar mafarki takan kasance daidai ne kawai ga wanda ya fassara na farko wato ar-ru'ya taqaw ala ma tufassiru bihi idza ubbirat ta'biran sayyat cewa wajibi ne in dai an fassara mafarki to yadda aka fassara shi nan sai ya zo haka wannan magana malamai suna yin ta kuma saboda akwai hadisi al-imamu al-hakim an-naisaburi saburi rahmatullahi alaihi ya fitar daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar ru'ya taqaw alama ta'ab tu'bira taqaw alama tu'abbar wa mithlu dhalika mithlu rajulin rafa'a rijlahu fa huwa yantadhiru mata yadhuha Nabi alaihi salatu wasallam yake cewa mafarki yana faɗowa a bisa yadda aka fassara shi kuma misalin wannan shine misalin mutum ya ɗaga kafar shi yana jira ina zai saka ta fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddith biha illa nasihan aw alima idan wani ku ya ga mafarki kar ya ba kowa labari sai wanda zai masa nasiha ko masani wannan yana cikin mustadrak na al-imamu al-hakim kamar da muka ambata kuma ash-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin silsilar sahiha a cikin riwayin Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah daga ainihin wato Abu Razin al-Uqaili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ar-ru'ya ala rajulin ala rajulin ta'irin ala rijil ta'irin wato mafarki yana kan wato kaddara wata ke mai gudana wadda take mai gudana malam tu'abbar matakar ba a fassara ba fa idan ubirat waqa'at idan ba fassara ba tana kan kamar tsuntsu mai gudu amma da zaran an abbarata shine kamar da ya faru da waɗannan mutane tare da Annabi Yusuf da yake cewa qudil amrun ladhi fi tastaftiya babu wani kon gaba kon baya wa ahsibuhu qala yace ina jin ma Annabi ya ce wala taqussaha illa ala wadin aw dira'in kaka ba kowa labari sai wanda kake kauna ko kuma wanda yake mai ilimi mai hankali shine dai wancan da aka ce nasihan aw aliman nan Alimamu Darimi ya fitar da wata riwaya daga Aisha Allah ya ƙara mata da take cewa akwai wata mata daga cikin mutanen Madina wata ke da miji wani mai attajiri to da dama zai zama mijin baya nan idan yi tafiya tana yin wani mafarki sai ta zo ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafarkin sai annabi ya mata fassara mai kyau ta zo ta ce mashi inna zawji kharaja tajiran fatarakani hamilan fara'aitu fima yaran na'imu anna sariyata anna sariyatan baiti in kasarat tace tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijina yayi tafiya sai naga abin nan wato tirakun daki na fidan daki na san kare kuma ina da ciki sai annabi ya ce mata ce kuma wa inni walatu gulaman a'awara na haifi wani yaro mai ido haka harare garki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun alheri ne insha Allah yarji'u zawjuki alayki mijinki zai dawo kanki da mu insha Allah shikenan annabi ya ce mata mijin ki zai insha Allahu salihan wa talidina gulaman barran zaki haifi ɗa ne kuma mai biyayya ana nan sai kuma ta ƙara ganin wani mafarki so biyu ko so uku ta zo ta ƙara faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana sai mata nan ta taho sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan ta tarar da Aisha Allah ya ƙara mata yarda sai Aisha take ce mata me ya kawo ki tace na zo ne in ƙara yau annabi tambaya irin tambayar da na mishi na mafarki sai Aisha take ce mata ba komai ki faɗa sai nan ya amsa miki tace a ni na fa san da shi ya ga mu ta matsa mata da ya ta bata labari to sai kiran tana bata labari ta take ce mata wai wai wai wai to wallahi in dai fa wallahi in dai la in sadaqati in dai gaskiya kika faɗa a wannan labarin naki laƙin sadaqati ru'yaki laƙin sadaqati ru'yaki la yamutan na zaujuki wala talidina gulaman fajira wallahi mijinki mutuwa zai kuma zaki haifa ɗa ne wanda yake bayi da kirki faqadat tabki sai ta kuka faqala laha sai annabi ya ce mata malaha ya aisha manzo Allah shi ya ce ya akai fa akhbarathu al khabara tace kaji kaji kaji wa ma ta'awwala lahu tace ni kuma na fasara mata kaza fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya aisha yace asha idza abartum lil muslimi ru'ya idan za a fassara wa musulmi mafarki fa'abiruha alal khairi kuma sa kyakkyawar fasara fa innar ru'ya takunu alama ya'buruha sahibuha domin mafarki yana zuwa a bisa yadda aka fasara Aisha take cewa fa mata wallahi zawjuha wala uraha illa wala gulaman fajir tace shikenan kuma wallahi mijin ya mutu kuma ni ina jin ma ta haifa wani yaro wanda bai da kirki wannan yana cikin sunan talima mudari al-imam al-hafiz ibn hajar ya hasana wannan riwaya a cikin littafin sa Fathul Bari cikin mujalladi na goma sha biyu duk da yake a cikin riwaya akwai isnadin ta akwai Muhammad ibn Ishaqa wanda yana tafsiranci wallahu ta'ala alam wallahu ta'ala alam to haka dai irin waɗannan abubuwa malamai suke ta maganganu akan su kamar yadda Ibn Ibn al-Arabi yake fada a cikin maganar da Ibn Hajar ya dauko daga gare shi cewa abin da yasa aka ce ka a ga wa kowa sai malami ko wanda yake wato masoyi saboda shi malami zai kokarin ya samu mutum mafita malami da ya san kan harka wanda kuma yake masoyi ya kokari shi ma ya samu maka mafita Imam al-Bukhari ya kafa babi wanda yake nuna zuwa ga cewa a inda yake cewa babu man lam yara ru'ya li awwali abirin idza lam yusib cewa ba wai fasarar farko ce kadai za ta zama daidai ba idan an fasara ba daidai ba ana iya a sake neman wani mai fasara ya tabbata wannan kamar da Bukhari ya yi masa babi haka don haka abinda nake ishara mana a nan shine mu kiyayi nacewa da cewa sai an fassara mana mafarki bai da wani amfani a mafiyar lokuta idan ba ya zama abu wanda yake mai maimaituwa ba galibi wannan neman fassara takan kai mu zuwa ga musakanmu a cikin wani kunci wanda ba wani amfani zai mana ba ina ganin saboda ƙwarewar lokaci za mu saurara a nan insha Allahu a darasinmu na gaba abinda za mu tattauna akai shine mafarkin manzon Allah mafarkin mutum ya farki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah cikin hikimarsa ba zai mu karasa waɗannan abubuwa a cikin zama biyar ba domin wannan da muke gama yanzu shine na biyar din gashi kuma da akwai saura watakila sai mun ƙara ma kasar kaman guda biyu kafin mu kai ga ƙarshen wannan matsala insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya gafarta mana zunubanmu abinda muka faɗa dai Allah ya sa mu samu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana da mu da masu sauraron mu gaba gida سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته